والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة رانا تا أصبر goma sha uku ga watan azumi hijiriya 1445 wadda ɗaya ƙirgen kuma 23 ne ga watan ramadan ai 23 ne ga watan march 2024 wanda yau shine majalisinmu na goma sha uku dai na tafsiri daga wannan masallaci masjidul ahfad cikin anguwan nasarawa a cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkurani mai girma a cikin suratul bakara yau za mu tashi aya ta biyu cif-cif insha Allah tabaraka wa ta'ala bayan mun tattauna matsaloli na aikin haji a jiya mun gama aikin haji yau za mu ƙara ɗauraya game da aikin hajin kuma aya da take gabanmu ma tana ƙara mana ɗauraya ne game da aikin haji cewa wanda ya gama aikin haji menene zai yi ma'ana an kammala manya-manyan abubuwa na aikin haji an tuɓe kaya masu iyalai sun ɗau iyalansu yanzu zaman mina ne wannan zaman mina kuma zama ne wanda ƙarishe ne tun za a fara za a gaya maka menene za ka yi a zaman mina layyanka da hadayanka da kayanka ya za ka yi da shi shi ne tattaunawarmu ne wa insha Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وبنجي سبحانه وتعالى كتوى فإذا قضيتم مناسككم idan kuka gama aikin hajjinku ai faraktum min hajjikum in kuka gama aikin hajjinku wa dhabahtum nasa'ikakum kuka yanka abubuwan yankanku masu tamatti'i da masu kirani in kuka gama kuka yanke yankenku fadkurullaha sai ku ci gaba da ambaton Allah ka zikrikum aba'akum kamar yadda kuke ambaton iyayenku au ashadda zikira kai amma na ubangiji ku ambaci ubangiji fiye da yadda kuke ambaton iyayenku faminan nashi domin ku akwai cikin mutane waɗanda kafirai kenan man yaqulu wanda shi kullum addu'ansa kafirai da marasa rabo kullum addu'ansa rabbana atina fid dunya ya ubangiji mu dai ka bamu duniyan nan mu hole ko da lahira bamu da rabo shi yasa Allah ma yace wa ma lahu fil akhirati min khalaq dama kuma ba su da rabo a lahira tunda sun bijirar da kansu game da lahira ya zama da duniyar ita ce gaban su duk wanda ya sa duniya a gaban sa ya zama ita ce damuwarsa ita ce hamminsa ubangiji zai in ya ga dama ya bashi duniyar ba kuma dole ne ya samu duniya din ba amma ya san cewa a lahira ba shi da rabu ana neman duniya ne don getta lahira to wannan su ne katagori na farko wa minhum akwai kuma katagori na biyu su ne muminai mai ya kuli rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wanda su kuma addu'ar su shine ya ubangiji a duniya ka bamu mai kyau a lahira ma ka bamu mai kyau duk wanda wannan shine a zuciyarsa to zaka samu hatta lokacin neman ma na duniyan da zai samu na rufin asiri ne da zai ba shi ikon gyara lahirarsa waƙina azaban nan kuma suke cewa ya ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta ula'ika lahum nasibun mimma kasabu wayannan za su samu sakamako na abin da suka aikata abin da suka nema din wallahu sari'ul hisab ubangijinka kuma mai garajen sakamako ne na akwai matsaloli ƙarƙashin wayannan ayoyi guda uku da fa'idoji masu yawa na farko fa'iza ƙazaitun manasikakum in kun gama aikin hajjinku kuka yi yanke-yankenku fadkurullaha ka zikirkun aba'akum to nan gurin fadkurullaha ka zikirkun aba'akum ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku nisa ubangiji ya kawo maganin iyaye ya kawo maganin su ambaci Allah kamar yadda suke ambatan iyayensu imam al-qurtubi Allah ubangiji ya masa rahama yake cewa kanat adatul arabi al'ada ta larabawa in suka gama aikin hajjinta za su je su tsaya a wajen jamra ba shine ran goma ga wata ba jamratul aqaba za su je su tsaya sai su yi ta yin alfahari ya tafakharuna bil aba su addu'o'in su alfahari ne da iyaye yadda ubansa yake mai kaza mai kaza shugaban kasa ne da ya mallaki kaza gari kaza nasa ne yana da gidan sama mai kala kaza mai iri kaza ya Allah haka nake so ka yi da ni haka suke yi za su yi ta wannan alfahari ne ya tafakaruna bil aba wa yadhkuru ayyama aslafiha sai ta ambatan ranakun iyayensu da suka wuce min basalatin wa karamin kaji fa hadda shaja'a jaruntan ubansu sai sun ambata da irin kyauta na babansu da makamancin wannan hatta innal wahida minhum la yaqul har sai ɗaya daga cikin su ma zaka ji sai zaka ji yana cewa Allahumma inna abi yace ya Allah lalle babana kana azimal qubba gidan saman sa kato ne ɗakin sa kato ne gidan sa kato ne azimal jafna kwanon cin abincinsa ma babba ne har tukun ƙwariyansa ya faɗi girmansa kasiral mal yana da kuɗi fa'a'atsi ne mitla ma a atsaitahu ka ba ni irin abin da ka ba shi falayat kuru gaira abi banda abin da babansa yake da shi na alfahari ba zai ambaci komai ba fa nazalatil ayatu sai wannan ayan ta sauko fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikirkum aba'akum aw ashadda zikra nan gurin kamar ubangiji ya ce fadhkurullaha ku ambaci Allah ku watsar da ambatan mahaifanku ambatan Allah kuma yafi yadda kuke ambatan mahaifanku a baya to sai ya tuna musu yake cewa fa minan nasi wannan shine kauli na jumhur wannan shine kaulin jumhur al-mufassirin kamar yadda Imam al-Qurtubi ya fada haka Imam al-Baghawi haka imamul bagawi bayan ya kammala ke ta shi ma magana ce ta jumhurin malamai duk da cewa abdullahi bin abbas yana da wata magana saɓanin wannan amma ta san za ta shiga ƙarƙashin wannan abdullahi bin abbas yake cewa fadkurullah ka zikirkum aba'akum sai ke cewa ma'anar aya din wadkurullah ka zikril atfali aba'ahum wa ummahatihim aba umma aba umma ku ambaci Allah fiye da yadda ɗa jariri wanda shi a duniya bai san Allah ba ma bai san kowa ba Allahnsa shi jariri da ya fara baki shine babansa da mamansa akwai haka ne ko baka bane in rashin lafiya yake ko in umma kuka sa masa suna umma in baba ne baba in anti anti in waye shi zai kira in babu ita a kusa babansa zai kira abi abi abi abi abi abi abi ummi ummi ummi ummi ummi ummi bai san kowa ba ina wani ina ruwansa da wani Allah shi yaro karami to yadda yaro shi duk abin da zai babansa da mamansa za su yi ta kira su yi ta kiran baba da mama baba da basu san kowa ba sai su to kai ma karka san kowa lokacin bukata sai shi Allah shi kare wannan magana Abdullahi da Abbas magana ce mai kama hankali sosai da sosai kuma ta iya shiga cikin wancan magana din wancan magana ta iya dunkule ta gaba ɗaya ta shiga yake cewa ai fastaghithu bihi ku nemi yayewar ubangiji walja'u ilaihi kama kuntum taf'aluna fi hali sigarikum bi aba'ikum kamar da kuka kasance ba ku san Allah ba kuna yara iyayen ku kade kuke ambata ka zikirkum aba'akum aw ashadda zikra fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wannan ana magana kan mushrikai ne kanu la yas'aluna Allah kamar yadda muka faɗa a can baya suna roƙon gumakansu ne kuma suna roƙon duniya kaɗai ma ya tsaluna fil hajji illar duniya duniya kawai suke roƙo wa ma lahum fil akhirati min khalaq amma a lahiran ba su da wasu rabo Allah ya kore rabon su ga wanda ya bijirar da kansa game da duni game da lahira yace duniyar kadai yake so to ubangiji ba zai kula da shi ba ba dole kuma ya samu duniyar ba kuma ba shi da rabo ran tashin alkiyama man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد thumma ja'alna lahu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا kaga wa malahu fil akhirati min khalaqin kenan ban kana yuridul ajilata wanda dai shi duniya ce damuwarsa wa sa'alaha sa'ayaha kuma duk aikin sai zama na kawai harkar duniya ne ko ajjalna lahu fiha ma nasha'u zamu bashi wahalan da ya sha na nema amma abinda muka ga dama ku duba fa ba fa abin da yake son za a bashi ba ubangiji ya ce duk kwaramniyarsa da ya zamana shi duniya ce damuwarsa sai mu bashi abin da muka ga dama ba abin da yake so ba amma ma lahu fil akhirati menene ajana ma nasha ba na sha'u liman nuridu shi ma ba duk wanda ya roƙan za a bawa ba sai wanda muka ga dama a waɗanda ma suka sa duniyar yanzu mutum nawa wanda tun kafin a yi babanka ma yake neman duniya har ka tashi ka ganshi amma ka zo kai ya Allahul musta'an ko ba haka bane ma na sha'u sun maja'alna lahu jahannama yaslaha tunda duniya yake so sai mun ga dama mu bashi ba dole mu bashi ban ji ubangiji in ma za mu bayar ba abin da yake so ba ma na sha'u abin da muka ga dama ne shi ma liman nuridu ga cikin masu son duniyan ga wanda muka zaba wanda muka nufa sun maja'alna lahu jahannama sannan kuma mu sa wutar jahannama yaslaha mazmuwan madhura haka zai shige ta tana kona shi yana abin zargi makaskanci shi yasa wanda zai nemi duniya dan lahira ubangiji zai masa jagoranci ya samu duniya ya more duniya lahira kuma ya je kisa Allah subhanahu wataala yake fada wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah abinda ubangiji ya baka ka nemi lahira da shi ba je mun tattauna ba nace muku wasu masu kudin babu yadda za a yi shekara ta zo duk da girman kasuwancinsu da wahalan aikin haji a ce bai je ya yi aikin haji ba saboda falalan da take ciki ya gode wa Allah na- na dukiya da Allah ya bashi ya kuma nemi kankaran zunubansa ya kuma nemi kusanci da ubangijinsa wani bayan ya yi sai ya duba talakawansa mutum bakwai takwas goma ya ce duk ku je ku yi aikin haji saboda ladan da za ku samu nima na samu a duba waye bai yi aikin haji ba duk da cewa muna maganar priority kullum ga masu taimakawa zuwa aikin haji wani yanzu duk da girman aikin hajin da ladan aikin hajin ka nema masa gida ka fara mallaka masa gida ka ba shi abincin da zai ci na shekara addu'an da zai yi a abincin shekarar nan sai ya fi addu'an da zai maka aikin haji kuma girman ladan yauwa wani ya ce gaskiya ne saboda ya lissafa ya gani to ake duba priority masu kudi Allah ya muku albarka tsakani da Allah wasu suna duba girman ladan ne sai su ce je kai aikin haji shi kuma talaka yana duba akwai abin da ya fi wannan aikin haji din yau ka sama masa ɗan gida yanzu misali ana maganar 4 miliyan ko 5 miliyan kai ko ka saba masa gida na 2 miliyan da zai ɗan zauna dama yana gidan haya ko ma ya yake gidan miliyan biyu ko ka saba masa abinci na miliyan ɗaya da rabi shekara nawa kenan aƙalla zai samu kamar shekara guda da yana ci in ma bai kai shi yawa ba irin kamfani ke faɗa ba mai gida wanda ke ya'ya biyar da makamantansu kai ka yi sai shekara uku to ba saura miliyan ɗaya da rabi ba miliyan ɗaya da rabi ka nemi kasuwancinsa sai ka ce masa wannan miliyan ɗaya da rabi ɗin ba kyauta na baka ba ka je ka haɓata haɓa kasuwancinka duk wata ka ke dawo min da dubu ɗari ɗari ka je ka ke dawo da 100,000 ka sa ƙa'idodi ka saka shaidu a rubuta ka san wani talaka sai ka bi shi da haka kyauta kake nufin zaka bashi amma karka ce mar kyauta ne ba shi ai tai yana remitin in ka ga dama ma miliyan 1 da rabin ba wani ajiye ka fara masa da 500 yawa saboda in ka bashi duka 1 da rabi din zai san dabaran da zai ya karo aure a gidan haya kuma nan ka bashi gidansa da kansa da matarsa guda daya da yaya guda biyar nan ka bashi miliyan 1 da rabi ya haɓaka kasuwanci sai ya raba 750 ya kama gidan hayan 250 ya karo auren 300 a zo kasuwancin ya ta tabuwa to ba shi 500,000 ana yi ana remitin ana yi ana ana dawa da shi a hankali in ka ga ya kula da shi tsawon shekara sai ka ce to Allah ya maka albarka wannan kuɗin da nake karba na riba da kake dawowa da shi ka tara ina uwar kuɗi ya ce ga uwar kuɗi ta- ka duba ka ga tana baka sai ka ce to shi ma na baka ka je ka ci gaba da shi Allah ya maka albarka a kasuwa yanzu kamar ka bashi dan training ne na yin kasuwanci to shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum akwai kuma a cikin su su din bayin Allah nagari kenan mu'minai nagari man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan mu'minai kuma sai ka tunce Allah ka bamu mai kyau a duniya wa fil akhirati hasanatan alahira maka bamu mai kyau wa qina azaban nar wannan addu'an ba abinda bata tare ba duk abin da ka sani ba abin da bata tare ba a duniya ka samu kwanciyar hankali a lahira hasanatan aljanna ce sannan kuma ka nemi tsari daga wuta ko ganin ta ma karka yi ka gaya min abin da kake dan adam yake nema ya wuce wannan to shi yasa su kansu malamai suke ta sabani menene fil dunya hasana sannan ne menene fil akhirati hasana menene hasana na duniya menene hasana na lahira shi yasa sai malaman tafsir suka ce waqtalafu fi ma'anal hasnataini malamai suka yi sabani wannan hasnataini guda biyu hasnatani guda biyu din nan me suke yi ali ibn abi talib ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda yake cewa fi dunya hasana a duniya mai kyau imra'atan salihah mace ta gari sai saboda kai alkhairin duniya mata ta gari ne wa fil akhirati hasana a lahira kuma hasana ita ce aljanna lalle fassarar sayyidina ali ta yi daidai Allah ya kara masa yadda radiyallahu anhu wa karrama Allah wajhahu wa karrama Allah awjah as-sahaba ajma'in saboda me shi Allah ya bashi imra'a salihah din Fatima Allah ya kara mata yadda akwai wanda ya samu rabo irin na sayyidina ali to Allah shi ya bashi saliha shi sa hasana babu abun ma da zai fassara da shi ta wuce haka saboda ya ga sa'adar duniya gaba daya wa fil akhirati hasana a lahira kuma ka samu aljanna Abdullah ibn Amr ibn al-As yake cewa ad-dunya kullaha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah kaga kamar wannan hadisin yana karfafa maganar sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda Hasan al-Basri yake cewa fi dunya hasana al-ilmu wal ibada Allah baka ilimi da kuma bin Allah وفي الآخرة حسنة الجنة kaga dai fil akhirati hasanatan dukkan shi kam suna cewa aljanna ne akwai magana ta qatada akwai magana ta qadata qatada magana ce da ta tara abubuwa da yawa yake cewa man atahu Allahu al-islama duk wanda ubangiji ya sa shi musulmi ne wal qur'ana ya zama da mahaddacin qur'ani ne wa ahlan yana da iyali wa malan ubangiji ya bashi rufin asiri faqat utiya fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan shi an bashi fid dunya hasana din wa fil akhirati hasana din daga duniya zaka gane kai musulmi ne ga masanin qur'ani kana aiki da qur'ani din sannan ga iyalai masu nagartattu kaga maganar sayyidina ali ta shigo a nan gurin sannan kuma ga dukiya ta rufin asiri ba ta sabon Allah ba ta biyayya ga Allah yace da duniya da lahira an baka hasana wa fil akhirati hasana gaba daya wannan addu'an rabbana atina fid dunya hasanatan tana da falala mai yawa mai yawa falalanta yana da yawa duk da cewa imamu sa'idi kun san shi in malam in malamai suka hada fassarori wani ya ce mace ta gari wani ya ce ilimi wani ya ce ibada wani ya ce kaza imamu sa'idi in ya zo fassarawa sai ya nemi kalmomin da za su hada dukkan maganganun malaman waje guda ta kowa ta shiga da ya zo ce alhassanatul matluba fi duniya hasana din nan da ake nema a duniya din nan yadkhulu fiha kullu ma yahsunu waqahu inda al-abdi duk wani abu mai kyau da zai samu bawa yana ciki min riskin na daga arziki mai kyau wasi'un mawalwaci halal na halal kaga maganar kata da ta shigo wa zawjatun salihah maganar wa sayyidina ali wa waladun taqarru bihi al-ayn maganar wa still maganar katada wa rahatun da kwanciyar hankali maganar katada wa ilmun nafi maganar wa maganar hasanul basari wa amalin salih maganar hasanul basari wa nahwa zalik da makabancin wannan minal matalibil mahbuba wal mubaha na dukkan abun da ake so da kuma na halal a baka rufin asiri a ciki Allah ya saka wa imamu sa'idi wannan addu'a ta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan tana da girma tana da falala imam muslim a hanya ta sabitul bunani daga Anas Sabitul Binani dalibi ne na Anas bin Malik ya lazimci Anas sosai da sosai yayi riwaya daga Anas bin Malik yake cewa ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan qad sara mithlal farq annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani mutum cikin sahabbansa haka annabi yake yana tuna ɗalibansa yana tuna makwabtansa yana tuna jama'arsa haka kawai sai ya buga maka waya haka kawai ya ziyarce ka haka kawai ya ce ni ina wani ne ku sa min shi a list kaza ku saka min shi a kaza haka annabi yake da sahabbansa ko kai koyi da shi ko ba za ka samu rabo ba sallallahu alaihi wasallam da annabi ya kai wa wannan bawan Allah ziyara sai ya same shi yana cikin halin rashin lafiyan ya masa tsanani sahabbai suka ce Anas dan Malik yake cewa qad sara mithlal farfi yadda ka san an tsako tsamurarre saboda rashin lafiya ta ci jikinsa haka mutumin nan ya zama fa qala sai annabi yake cewa hal kunta tad'u Allah bi shay'in wannan rashin lafiyar naka kana addu'a wa ubangiji da wani abu kana roƙon Allah ya yaye maka da wani lafazi na addu'a ya tambaye shi ya ce paracetamol abin nan menene sunansu ya yi maganar likita don a nuna maka rashin lafiya addu'a ita ce first komawa zuwa ga Allah ita ce first wa idza maridtu fa huwa yashfi rabbi inni masani yadur wa anta arhamur rahimin ka fara yin addu'a a rashin lafiya magani kuma sababi ne an ubarce ka kai shi ma ibada ne to sai ce akwai addu'an da kake yi eh aw tas'aluhu iyya ko da me kake roƙon Allah fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah kuntu aqul na kasance ina addu'a ga ma abin da nake fada Allahumma ma kunta mu'aqib ma kunta mu'aqibani bihi fil akhirah fa ajilhu li fid dunya ya Allah duk abin da ka san azaba zaka min shi a lahira ya Allah ka min shi a wannan rashin lafiyar anan duniya shi kuma kaga ikon Allah shi nasa shi duk azaban sa lahira a kawo masa shi a masa anan gurin faƙaru subhanallah annabi ce kaga duk abin mamaki dama ana yin subhanallah annabi ce subhanallah idan la tastati'uhu wala tuti'uhu wallahi ba za ka iya ba a azabobi biliyan ko tiriliyan in an ɗauko ɗaya ta lahira aka baka wallahi duk mutan garin kama aka ba su za su mutu ba za ka iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa halla qulta me yasa ba za ka faɗi wannan addu'an ba Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar me yasa ba za ka ke wannan addu'an ba sai annabi ba shi wannan addu'ar ta ta, ta cikin suratul baqara yace kai wannan addu'a bayan ya dora shi wannan addu'a din sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya masa addu'a a ƙarshen hadisi kenan fada'alahu annabi masa addu'a fa shuffi'a kawai shikenan sai gashi mutum ya warke babu cuta a jikinsa yayi kafkaf da shi rawahu muslim akwai riwaya ta Imam Bukhari take nuna falalan wannan hadisi din Anas dan Malik dai har yanzu yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula annabi yana yawaita fadan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Imam Bukhari shi yasa Ibn Jurayr daga Yahya ibn Ubayd maula Sa'if daga babansa Abdullah ibn Sa'if yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fi ma baina rukuni bani Jumah wa rukunul aswad tsakanin hajarul aswad da rukunul yamani wannan tsakanin guda biyu in ka zo kana aikin haji in kai ko umara in kai labbaik Allah in kai menene sunansa wannan fara dawafin ka ko ka kalli hajarul aswad ka taba shi ko ka sumbace shi kai bismillah bismillah Allahu akbar ka fara addu'a a dawafi in kai rukuni na daya kai na biyu kai na uku na karshe wanda daga shi sai hajarul aswad rukunul yamani da hajarul aswad annabi ya kasance ya zo gurin ba shi da wata addu'a yana haƙuri da yana ajiye kowace addu'a sai ya ta maimaita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar saboda girmanta da muhimmancinta ulaika lahum nasibun mimma kasabu wa'annan su ne suke da rabo game da abin da suka aikata na alkhairi na addu'a na sakamako wallahu sari'ul hisab lalle ubangiji mai garajen sakamako ne mai gaggauta sakamako ne yani idan hasaba fa hisabuhu sari'un in zai hisabi hisabinsa yana da gaggawa mun gane ko wasu suka ce asra'u min lamhil basari fiye da kiftawan ido haka Allah yake wasu suka ce sanin hisabi nan gurin ana maganin kiyama ce ana maganin tashin alkiyama ne wannan ayar ko kuma ayoyin da muka wuce suna nuna har kafiri zai iya yin addu'a ubangiji ya amsa masa ubangiji zai amsa wa kafiri amma ba shi yake nuna yana son sa ba ba shi yake nuna dan kafiri an yi kuma a nuna ana son sa ba mumini ne amsa addu'ansa zai nuna so ne a gare shi na'am ana ramma wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wadhkurullaha bayan kun gama aikin hajjin ko fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ko to nan ma sai aka sake maimaita shi karka ce yanzu na gama ran goma ga wata na jefi jamratul aqaba na tsaya na yi addu'o'i yanzu zikiri ya kare to karka manta wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat sauran kwanakin 11 11 12 13 na zaman mina shi ma ka ci gaba da ambaton Allah su ne ayyamun ma'aduda su ne ayyamun tashrik malamai suka ce ayyamun nahari yawmun nahari yawmun ma'lum liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat haka ne ko a ranaku sanannu wa ayyamun ma'adudat ko su kuma su ne ayyamun tashrik su ne ididdigaggu guda uku wadkurullaha fi ayyamin ma'adudat ku ambaci Allah a wayannan ranaku ma'adudai ididdigaggu sune ayyamut tashrik ran 11 ga zulhijja da ran 12 da ran 13 sune ayyamin ma'adudat shi yasa ma ubangiji don ka tabbatar maka su ake nufi sai ce maka faman ta'ajjala fi yawmaini wanda yayi jifa da zaman mina a kwana biyu ran 11 da 12 ya gudu makka yace ya hakuri da ran 13 fala isma alaihi babu komi a gare shi liman ittaqa inda yayi dan tsoron Allah ne wa man ta'akhkhara wanda ya bari shi ma har sha uku fala isma alaihi liman ittaqa kun gane dukkan su ka sa musu liman ittaqa wasu suna kebance wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa ba dole ne wanda ya kai har kwana uku ya zama tsoron Allah sa yafi wanda ya na kwana biyu ba wani ya iya yin kwana biyu usurrukan da suka sa yayi kwana biyun yafi jinkirin wanda yayi kwana uku karbuwa a wajen ubangiji to da man ta'akhkhara fi yawmayn fa man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi liman ittaqa ya zama da gaggawan da kai tsoron Allah ne yasa kai wa man ta'akhkhara shi ma jinkiri da kai har kai kwana uku ya zama da tsoron Allah ne yasa kai jinkiri din wattaqu liman ittaqa wattaqullah sai Allah ya kare jaddada mana ku ji tsoron Allah aikin hajjin kunna ya zama da duk abin da za ka yi aikin hajji taƙawanka ne ya sa ka yi wa alamu ku sani annakum ilaihi tusharun dukkanku wajensu za ku koma za a tattara ku gaba ɗaya koma tsamme da ku zuwa wajen ubangiji tai mu dawo fa'idodi na ciki ko kuma technicalities abdallah waskurullaha a ambaci allah fi ayyamin ma'adudat a kwanaki ƙidaddigaggu abdullahi ɗan abbas abdullahi bin abbas allah ya ƙara masa yadda yake cewa al'ayyamul ma'adudat ayyamul tashrik su ne kwana uku din nan ayyamul ma'adudat su ne ayyamul tashrik ran sha ɗaya ran sha biyu ran sha uku wal ayyamul ma'alumat su kuma ayyamul ma'lumat su kuma su ne ayyamul ashir na zulhijja shi ne tun daga ran ɗaya ran biyu ran uku ran hudu har zuwa ran goma kaga ran yanka tana ciki wasu malamai suka ce a'a ma'lumat ɗin har da wa'annan guda uku ɗin suna cikin ma'lumat sai ya zama na ran sha ɗaya abin nan ran goma ran sha ɗaya ran sha biyu ran sha uku su kwana goma sha uku ne kenan amma dai galibi mafi galibin abinda malaman tafsiri suke kai shine waskura fi ayyamin ma'lumat waskura fi ayyamin ma'dudat al ayyamun ma'dudat wa'annan kwada uku din ma'lumat wa'annan kwada goma din sune ake nufi members din sun yi yawa members da suka tafi aikin sun yi yawa don Allah kaɗan su dawo surutun yayi yawa shikenan a rufe mana kofa ba an gama ba to mene argument kuma shikenan kisa assignment ko meeting ne in mutane yanayin committee in yayi yawa yanayin rashin kyan aiki amma za ka yi committee sa mutum uku da mutum biyar sabani ma ba zai yawa ba amma kada sa mutum sha biyar sabanin zai yawa kowa yana so zai ya faɗi nasa ke sa a samun mutum biyu yi min kaza yi min kaza shikenan an gama yanzu kun taba mana minti biyu Allah ya shirye ku gaba ɗayan ku kowa kuma yana so a yi mai kyau ne mu kuma kuka sa namu zai zai samu matsala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ko kwana uku nan ma'lumat kwana goma mun ce wasu malamai sun ce kwana goma sha uku imamul bagawi Allah ubangiji ya masa albarka za ga yana yawan ambatonsa da kurtubi imamul bagawi yake cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ana nufin eh wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat wancan da tazo tace ayyamin ma'lumat din ana nufin ashru dhulhijja fi qawli aktharil mufassirina a magana mafi galibin malaman tafsiri qila laha ma'lumat suka ce an kirata ma'lumat ne ba sai na faɗi abin da yasa aka kirata ma'lumat ba sannan aka ambato daga Ali ibn Abi Talib annaha yawmun nahar ranan sallah tana ciki wa thalathati ayyamin ba'dahu da kwana uku kaga in ka dauki wayancan kwana tara din ranan arafa ta shiga sannan sauran kwanan da suke suna suna ciki ga ran sallah ga kwana uku dukkan su suna cikin ma'lumat din nan ma'adudat babu sabani ma'adudat wayannan guda uku ne ayyamut tashrik amma ma'alumat suna ciki ibnu kasir Allah ya masa rahama yake cewa abun ma da zai karfafa maka cewa wannan fassara na sayyidina ali da wasu daga malaman tafsiri cewa ran sallah tana ciki kwana ukun nan suna ciki yace ka koma ayoyin da aka yi maganan ma'alumat din ba ma'adudat ta gaban mu ba zaka samu an yi maganan yanka da raba abinci ga marayu ai ga raba abinci ga fakirai ubangiji yake cewa wa iz bawwa'ana li ibrahima makanal baiti Allah tushrik bi shay'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud kaga ana maganar dawafi da sauransu kenan ran arafa ta shiga gwana goma nan dun sun shiga ko wa addin fin nas bil hajj ya atuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya atina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin alamin alama razaqahum min bahimatil an'am bahimatul an'am yaushe ake cinye su daga goma in baka yanka ran goma ba 11 12 13 fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir ku ci daga ciki ku ciyar da abin nan alba'is faqirai wayanda suka wayanda ba su da shi alfaqir kuma faqirai ibnu ibnu kasir yake cewa dan nuna maka duk kwana ukun sun shiga ayyamul ma'lumat wannan ayan karshen ta yana ƙara tabbatar maka da haka saboda haka ayyamul wazkur la fi ayyamin ma'dudat mun yi ittifaki kwana ukun nan ne wannan sune ayyamut tashrik ayyamut tashrik kuma ran sallah bata ciki akwai wasu maganganu na imamul qurtubi wanda bana so mu fadada ta mu shiga ciki tafri'at ne na fiqh karar a zo a kai ta fitar da wasu mas'alolin da za a shigar maka su cikin wasu mu tsaya a nan gurin wadkurullaha fi ayyamin ma'adudat wannan wadkurullaha ana nufin kabbarori kabbarori ake nufi wa'inda za a yi ta yi a zaman mina ranar sha uku sha ɗaya sha biyu sha uku a bayan kowace sallah da kuma wajen mina ɗin imam bukari ya riwaya daga abdullah dan umar yake cewa annahu kana yukabbiru bi mina tilkal ayyam ya kasance yana kabbarori a mina khalfa salawat a cikin mina yana ta yi ba lokacin salloli ba haka kuma bayan kowace sallah an yi suna ta yi wa ala firashihi yana kan gadonsa wa fi fustanihi akan katifansa wa fi majlisihi a gunda yazo ma ga jama'a ana zaune wa man shahu fi tilkal ayami jami'an duk inda abdullahi dan umar zai tafiya yana tafiya yana yin kabbarorinsa yana tafiya yana yin kabbarorinsa wa fi riwaya annahu kana yukabbiru fi qubbatihi amma qubbansa yana yin kabbara dukkan wanda suke gefensa da masallaci da kasuwa duk yana daga murya kowa yana ji ana fassara maka waskurullahi fi ayyamin ma'dudat yana daga cikin zikiri na wannan rana din duk wanda yaje jifan shedan alai sani honorable in an zo jifan shaidan za a cewa me za a ce Allahu akbar ko bismillah Allahu akbar Allahu akbar to shi ma yana cikin wazkurullahi fi ayyamin ma'adudat Imam al-Bukhari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ma a kulli hasatin annabi ya kasance kowanne tsakuwa in zai yi jifa zai ce Allahu akbar Allahu akbar ba a bismillah a wajen abin da zaka ce bismillah Allahu akbar amma a jifa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Imam Abu Dawud Imam Abi Dawud ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila at-tawafu bil bait ai a aikin haji shi tawafin nan da ake yin sa a Kaaba wasa'ya baina safa wal marwa da kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa wa ramyil jimar da jifan jamrori guda uku din nan li iqamati zikrillahi azza wa jalla an yi su ne dan tsaye da zikirin Allah wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat dan wannan zikiri din ne to ajiya mun yi maganar aikin haji muka ce ran goma aiki nawa ake ran goma malam Idris ran tara za a zo a kwana a musdalifa in an kwana zuwa ran goma ran goma ayyuka nawa muke da su yawan nan ba kawai nake so manyan ayyuka guda nawa muke da su sai kuma mu sa wasu kuma su girgo guda nawa ne guda shida guda nawa ne guda hudu ne ran goma muna da manyan ayyuka guda hudu aiki na daya a faɗa mana yanka na biyu jifa na uku aski na hudu tawaful ifada a cikin guda hudu din nan duk wanda ya guda uku ya samu at-tahallulul kubra tahallulin da zai iya kusantan iyalinsa wasu malamai suka ce a a a cikin guda hudu din nan in ka samu biyu ya zama na akwai ya zama na ukun da zai baka tahalluli da zaka iya kusantan iyalinka ya zama akwai tawaful ifada amma dan kai aski kai yanka kai jifa ka yi tahallulin za ka cire ihrami ka sa kaya ka yanke farce ka sa turare ka yi ado amma bai yi qualifying ɗinka da za ka iya kusantar iyalinka ba amma a guda uku ɗin nan in ka yi biyu ka haɗa da tsawafin ifada za ka iya kusantar iyali in kuma ka samu kowane guda biyu nan kuma ya halatta maka ka yi komai yanzu in ka yi yanka ka yi jifa shi kenan za ka iya cire kayanka in ka yi aski ka yi jifa za ka iya cire kayanka in ka yi tsawafi ka yi jifa za ka iya cire kayanka amma ba ka samun tahallulul kubra wannan shine tahallulul sugra ba ka samun tahallulul kubra da zaka yi kusantin iyali sai kai guda uku a ukun kuma ya zama akwai tawaful ifada a ciki mun gane ina so ku rike karatun dalla dalla bayan mun yi aiki ran goma zamu dawo mina mu zaman kwana uku ko kwana biyu a kwana uku din nan zaka rana ran 11 sai rana ta yi zawali bayan azhar zaka je kai jifan jamra uku amma kar ku manta ranan goma ran sallar nan da muka ce ayyuka guda hudu ne akwai jifa akwai yanka akwai aski akwai dawafi to jifar ran goma zaka baro muzdalifa bayan gari ya waye an yi sallan asuba zaka iso wajen jifa rana ta fito sai rana ta fito ake jifan wannan jamra guda ɗaya ta ran goma din karatun ya fito to bari mu zo cikin matsalan da nake so mu yi sai malamai suka yi sabani ina hukuncin wanda ya jifa ranan goma rana bata fito ba fa ba mun ce ran goma sai rana ta fito ba sai wani yayi jifa rana bata fito ba amma alfijir ya fito ko kuma shi kan alfijir din ma bai fito ba kawai yazo jefa kayansa ya harba makka ya hukuncin jifansa to bari ku ji maganganun malamai saboda yanzu muna fuskantar aikin haji aiki ne kuma da akwai sabani da yawa a ciki wanda ya yi jifa ran goma kafin alfijir ta fito ko bayan fitowar alfijir rana ba ta fito ba imamu malik da abu hanifa da ahmad bin hanbal da ishaq suka ce ja'izun ramyuha ba'ad alfajiri ya halatta kai jifa bayan alfijir qabla tulu'i shamsi amma kafin rana ta fito in kai wannan babu laifi wa qala malik imamu malik a wani guri yake cewa Allah ya masa rahama babu wani labari da ya zo mana annabi ya yi wa wani rangwame ya yi jifa kafin fitowar alfijir a ran goma kafin fitowar alfijir ba a samu rangwamen ba la yi juzu ramu ha ƙamul alfajiri ba za a yi jifa kafin alfijir ba fa in rama ha ƙamul alfajiri a ada ha in ka yi jifa kafin alfijir za ka sake wa kazalika qala abu hanifa wa ashabuhu wannan ma shine abu hanifa suka faɗa da sauran sahabbansa wasu an musu rangwame su yi jifa kafin alfitir ma ya fito wasu mata an musu rangwame kamar yadda ya zo a hadisin asma binta abi bakari ta kasance tana jifa da daddare kafin alfijir ya fito aka tambaye ta tace inna kunna nasna'u hada ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu abu daud zamanin annabi mun kasance muna yin haka mu mata ne masu uzuri masu matsala aka bamu dama mun san hadisin asma asma'u ma yace tsakiyar dare abin nan sau da kai matarsa saboda tana da jiki tana da matsala annabi ya ce ta tafi tsakiyar dare ta bar muzdalifa tsakiyar dare su zo su yi jifa kafin mutane su iso amma sai malamai suka ce amma annabi ce mata yi in sun zo su jira sai rana ta fito su yi jifa haka da duk ana nuna maka wannan jifan sai da sai gari ya waye sai rana ta fito bayan alfijir to wasu malamai wasu malamai duka sun ba da cewa kafin hakan za a iya jifa amma dai kun ga magana mafi inganci shine ba a ji faran goma sai rana ta fito abin da yasa na kawo duka akwal din da zantuttuka din shine akwai wata mas'ala ta fiqh da ake ce mata al-hukmu bil marjuhi inda tazahum al-hukmu bil marjuhi inda tazahum lokacin da maslaha suka ci karo da junansu maganan da tafi inganci aiki da ita za ta haifar da takura a cikin al'umma to nan sai a kauce wa maganar da tafi inganci a dauki wacce ba ta da inganci saboda kare maslaha a zamanin annabi mutum nawa ne suke aikin hajji duka ba sa wuce mutum 200 zuwa 300 ba sa wuce haka a nan fa duk da hakan fa aka ba wasu rangwame kamar mata aka ce su yi jifa su tafi da daddare su jira duk da haka aka musu wannan rangwame din ina kuma a lokacin da mutum miliyan uku suke jifa ka yi fatawa ka ce mutum 3 miliyan duka ka ce musu sai bayan rana ta fito za su yi jifa shi sa gwamnatin saudiya ta ta zauna da malamanta ta ce wannan adadin ba shi ne zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma duk da haka annabi yana duba maslaha yana duba abin da zai iya cutar da al'umma shekara shekara 20 baya fa muna saudiya wallahi za a yi aikin hajji wallahi rana ɗayan mutum arba'in su mutu wallahi lokacin jifa ɓoyewa ake yi ɓoyewa ake report ɗin sai a ba da report sai a ce mutum sha ɗaya sun mutu wallahi akwai lokacin sarki abdulmajid allah ya gafarta masa lokacin da makka aikin hajji ya kwaciɓe saboda mutum ne mai zafi ya mana gwamna muna madina lokacin yana da zafi kowa kukansa yake yi amma saboda yin mai kyau kasan a ko'ina ba a son mai yi mai kyau shugaban ƙasa ya ce abdulmajid yadda kake da ƙoƙari a madina ka gyara mana madina aikin hajji ya samu matsaloli da yawa ana mutuwa ka yi relocating maza-maza an maka transfer ka koma kai ne sarkin makka ya zo ya takura mutane a makka aka zo aikin hajji ya yi tsare-tsare masu tsanani wallahi ana ba da report na ranar jifan ran goma aka ce masa mutum goma sha ɗaya sun mutu wala sai faɗi sai faɗi aka yi aka yi ya fito a yi bikin sallah da shi wala ya kasa fitowa ya ce duk irin wannan tsare-tsaren a ce mutum sha ɗaya ku duba fashewa gabanni na gari yanzu mutum ɗari uku aka kashe waje guda ba abin da dami shugaban ƙasa sai gashi da taro washe gari da teburin ɗinsa gala night ko menene night ana cin abinci ana rawa mutum ɗari uku sun mutu amma mutum sha ɗaya ya ƙi fitowa abdulbajid ina saudiya a shekarar haka kuma ake ta wannan mutuwa din kullum gwamnatin saudiya tana caccanjawa tana gyarawa wajen jifa ma aka yi hawa uku na ƙasa na tsakiya da na sama in wasu suka zo a kora su ƙasa kwamfuta aka sa daga nesa 1 kilomita kafin ka iso gurin jifa za ta nuna maka ƙasa cikowan ta yi yawa sama tsakiya akwai dama-dama in za ka je sama ba ka da problem kana zuwa kai ba gane ba za ga yan sanda suna cewa hajj fog fog yi sama yi sama sai a nuna maka kwamfuta duba ka ga yanayin kasan yadda take duba ka gani sai ka hau sama in ka hau sama akwai gunda ake blocking wasu su yi jifan wasu su wuce to yannan adadi din aka zauna da malamai suka ce to matukar ga akwai fatawa ta malaman fikihu wanda an gamsu da maganganunsu kuma masaloli ne na ijtihadi duk da cewa akwai nassin da suke supporting wani wani kauli din amma halakar rai wannan wannan ko ko baka yi ba ko kai wannan din ba ba- aikin hajjin ka bai baci ba yanka taure ne zaka yi fikirin ka gyara shi to a ɗauki wancan fatawan da suka ce ya halatta mana saboda a tserar da ran mutane sai suka ce to shi ma ba fatawan suke kowa ya jifa bayan fitowar alfijir ba a raba mutanen mutanen najeriya da ghana da nijar da kaza da kaza da kaza su in suka zo tun daga in suka samu galibin dare a musdalifa har zuwa sun ci mafi galibin dare kamar misali karfe biyun dare an yadda su taho in suka iso wajen jifa ko da alfijir bai fito ba su yi jifan su zuce maka gari kaza da kaza yankin asiya su kuma su taho zuwa kaza in suka zo a kiyasi a kiyasi za a iso alfijir ta fito su kuma su yi jifan su wuce a kiyasi yan jiha yan kasa kaza da kaza da kaza su in sun zo rana ta fito su sun fado akan da dai su yi daga nan kuma sauran su yi ta yi da rana a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi a yi ti an shigo lokacin halacci amma a haka za ka samu wasu malaman sai a zo mina sai ka ji suna cewa duk wanda ya yi jifa bayan alfijir ta fito in rana ba ta fito ba jifansa bai yi ba saboda rashin karancin sanin fikihul islami da kuma abin nan eh, abin nan maslaha na shari'a da kuma menene maksad na shari'a maqasidut tashri menene manufa na shari'a shine ɗauke damuwa raf'ul haraj ta ɗauke muku damuwa jifa ma gaba ɗaya wasu ba an ɗauke musu ba marasa lafiya maka cajiya musu jifa wasu ma za mu zo mu samu matsala ɗin za mu samu matsala ɗin makiyaya masu kula da alhazai a cikin garin makka aka ce to ku kuna da matsala iri kaza kwanan mina ma an ɗauke muku amma ku zo ku yi jifa ku koma kwanan minan nan da aka faɗa aka ce an ɗauke musu saboda ci- shayar da mutane da suke in suka tafi za a samu tagayyara babu masu ba da ruwa ba- masu kiwo mai kiwo fa saboda dabbobin sakar shiga matsala aka ce an ɗauke maka kwanan mina duka da wannan maslahohin su za mu ke dubawa ta so da aka wannan ita ce matsala ne matsala ta biyar ita ce ma matsalar da take gabana bai halatta mutum ya kwana a makka ba a wa'annan kwanakin ran goma ran sha ɗaya ran sha biyu ko zuwa sha uku bai halatta ka kwana a makka ba ka tafi makka ka je ka yi ɗawafinka ka ce a bari in kwana ka ha- ka sayar da kwanan mina bai halatta ba a waɗannan kwanaki ɗin wannan bai halatta ba illa lirru'a'i sai ga makiyaya waliman waliyas siqaya ga kuma wanda yake shayar da alhazai min alil abbas na daga gidan iyalan gidan abbas ajaltum siqayat alhaji wa imarat almasjid alharam wa inda su Allah ya basu zamazima masu shayar da mutane ruwa aikin su shine ayi ta sharwa har yanzu akwai wannan wannan mutanen wannan gidan har yanzu suna nan to su an ba su rangwame da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku masu kiwo da kaza an dauke muku ku yi jifan ku lokaci kaza ku koma garin makka ko ku koma wajen kiwon ku ba sai kun yi kwanan mina ba kisa kullun shari'a ana duba meye manufan da aka yi haka dabba fa maslahan akuyoyinsu da shanunsu yanzu aka duba aka ɗauke maka kwanan mina ina kuma ga maslahan ɗan adam da ake tsammanin in ya zo jifa zai iya mutuwa an raba maka lokutan jifa ɗin imam al-bukhari ya ruwato hadisi annal abbasa abbas dan abdul muttalib istam ista'dana annabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zo ya am- ya nemi izinin annabi liyabita bi makkata ya kwana a makka kaga ya sa aikin haji yana cikin aikin haji layali yamina kwanakin nan namina min ajli siqayatihi saboda yana shayar da mutane fa azina lahu annabi ya ce je ka ba sai ka kwana da mu amina ba qala ibnu abdul bar ibn abdullah yake cewa kana al-abbasu yanzuru fi siqayati wa yaqumu bi amriha shi yake kula shi fa ba ma mishar ba yana sa ido ne overseer ne mai sa ido ne game da ya- ya- ya'yan gidan abbas da suke shayarwa shi ma sai aka ce kai ma ka shiga ka koma ka je ka ci gaba fadhalika arqas lahu fil mabiti an mina aka bashi sau- sau- sauki kama arqasa li ru'a'il ibli kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam makiyaya dabbobi min ajli hajatihim saboda bukatunsu li ra'ayil ibri da kula da dabbobinsu wa daruratihim ila al-khuruj biha da laluran cewa sai sun fita da ita wuraren kiwo annabi yace an dage muku an ba ku dama ba sai kun kwana amina ba Allah subhanahu wataala yake cewa liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah ne wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun ku sani dukanku a wajen ubangiji za a tara ku fa yajzikum bi a'malikum zai saka muku da ayyukanku to mu je alaramma mu je ayoyi na gaba mu gani wa minan nasi ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wanda zancansa in yana yin magana game da rayuwar duniya wala zai burge ka wannan mutanen suna zuwa gurin annabi su yi zakin baki amma makaryata ne a rayuwar mu cewa akwai su kuma abun tashin hankali musamman wannan kasa ta mu ta Najeriya wallahi akwai shugabannin da ubangiji ya zaba mana su mutanen kirki ne da niyya mai kyau suke zuwa amma sai mu samu jarrabawa da entourage da entourage fadawansu wanda suke gefensu sai ka ga lalatattu ne wani shugaba yake cewa bayan ya sauka ne duk yake gane wannan yake cewa haka za a zo a yi ta rantsuwa a gabansa wallahi ya ɗauka su ne masoyansa ashe za su yi rantsuwa wani abun da su za a je a shirya abin da ya shafi insecurity da hannunsu dumu-dumu a ciki sai zo su ce dole a ɗauki mataki kan security ɗin nan dole tsaro na waje kaza guri kaza ba kyau ya ce wallahi da wa'annan da aka yi bincike da su ake ta'addanci na wasu guri sun sun zo aka yi wannan maganan na kirkin za su faɗi ga yadda za a bi ga yadda za a yi sun saci hanyar da za a yi su je su yi sponsorin 'ya'yan banza su yi barna da su ake yi wannan shine jarrabawan da muka shiga mu ta neman istighfari Allah ya yi mana shugaba na gari na kirki amma sai ka samu ƴaƴan banza su masu zaƙin baki waɗanda suka iya saye kwakwalwar mutum su saye kwakwalwansa yayi ta jawo su a jika amma suna ha'intansa akwai wani babba shi ma cikin shugaba ce shi sai da ya sauka ya gane ashe wanda suke karshen sa duk cutansa suke duk ayyukan alkhairinsa ma ba sa fada sai sharrinsa yana alkhairi da yawa amma ba a san alkhairinsa ba saboda yi ujibuka kauluhu fil hayatid duniya zancen su in suka zo game da yadda mulkin zai kasance game da al'amuran duniya sai sun burge ka za su kayata magana wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi kuma in ya ga maka magana sai ya ce na rantse da Allah abin da ke zuciyata din nan nake ga abin da baki nake faɗan nan haka take a zuciyata shi za mu tsaya mu yi amma kuma kana bashi sai ya je ayi sabanin sa dama ka amince masa in ba shi ka bawa ba ba za su samu cin nasara ba in ka ɗauka ka ba waninsa to asirinsu zai tonu za a yi abin da ba haka ba shugaba jonathan shugaba jonathan bai taɓa cewa 'yan boko haram a bila suke ba lokacin aka yi ta surutu aka yi ta surutu sai daga baya aka yi ta tausaya masa an cutar da shi da yawa kuma cutar da jonathan da aka yi a kan mummu haka kuma muke ta shiga jarabawan nan shugaba buhari ba abin da ya shiga ba kenan wani minista na ga hankalinsa a tashe wannan maganan yake fada yake cewa lai haka za a zo duk wanda aka ga zai iya isar da alkhairi to daga ranar da ya shiga ba za a sake bashi kofan ya ga shugaban kasa ba masu kuma yi ujibar kauluhu fil hayatid duniya kuma suna nan kuma kasan duk wanda zai je yayi zakin baki dan ya hana shugaban aikin kwarai dan da shi za a je a yi banditry da shi za a yi waye da shi za a yi waye da shi za a yi barnan kaza yanzu misali halin da ake ciki a yau a waɗannan kwanaki ne na dakatar da sanata abdul ningi ko ba haka ba ne saboda zafi ya yi withdrawing kansa ma daga me daga northern senator forum wannan ba ci ba ne a gare mu ba akan me akan wani abu da yake gani za a yi wa jama'a illa bari faɗi abu guda ɗaya mecece babbar matsala ta najeriya wanda a yau in aka ce an magance ta an magance kaso mai yawa na talakawan najeriya maganar noma ne maganar noma ne yau muka yi noma mai girma ya zama na mun tanaji abin da shekara biyu uku kowa ya wayar wata wallahi matsalolin Najeriya kashi 100 wajen kashi 40 ya tafi amma a budget kun san sata da aka shirya a harkar noma sata sai da aka yi shirin 2 over 3 na budget na noma duk sace shi za a yi abinda suke ce masa padding da wata cuwa-cuwa da aka yi a kansu ne fa na ga Allah ya saka wa dr bugaje a press conference da ya yi ko a kan ishu na abdul ningi da kuma a kan ishu na padding da kuma cin mutuncin budget din najeriya da aka yi da rashin bashi kariya da sanatoci suna kallo babu wanda zai zo yi magana ba za a haɗa kai a ce za a taɓa talakawa ba na taɓa magana ai a wata lecture da muka yi a nan gurin game da makomar arewa na faɗi yadda aka zalunci budget da yadda wani yankin da ba ma noma suka yi ba aka yi a ringizon kuɗi aka sa wanda za a san yadda za a yi sata a yi abin da aka dama a ciki kuma haka za a je a yi wa shugaban daɗin baki a san duk yadda za a yi a rufe masa baki mu kuma a yi abin da za a yi a cutar da mu wa minan nasi mai juba qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab haka ake yi haka talaka za a hana shi duk abin da zai ji dadi inda ni kadai zan ji dadi da ni da iyalina da jama'ata a kudin da kuma wani irin lalacaccen shugabanci Museveni Mugabe shugabanni cikin shugabannin Afirka wayanda su cewa suke duk ɗan ƙasarsu da ya sato kuɗi ko ya saci kuɗi muna roƙonsa ba za a kama shi bai dawo da kuɗin ya zo investing a ƙasarmu sai ka rasa waɗanda suka satan ina abin da suka yi ko da talaka saya yake yi amma ya samu a sauƙi su su ci riba ina take su satan su yi investing a cikin ƙasar su rage tun da dama na talakan ne su rage talakan ya ci ya samu moriya su kuma riban su amfana da ita babu wannan sai ka rasa wanda aka satan ina yake wace uwar ake da shi me ake da shi suna can suna binne a ƙasa can ba da aka tashi fito da kudi wani kudin duk sun yi mene sunansa sun diddige sun yi fusa an sata a rasa yadda za a yi da su a ce najeriya ba kudi ƙarya ne akwai kudi sai dai muguntan ne ta wuce duk inda kake tsammani muguntan ta wuce duk inda kake tsammani shi yasa ubangiji a cikin wayannan ayoyin na gaban mu wa idza tawalla irin su da za su tafi sa'afil ardi sai ga barna suke a bayan kasa wannan barnan nasu liyusidal liyusida fiha dan su yi barna a bayan kasa duk abin da za su sata ba dan su amfana da ita talaka su amfana bane liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl sai kaga dabbobi da tsirrai duka suna halaka to inda a agric an ce 2 over 3 shirin da aka masana a sace shi ne shi ne masana abinda masana suka suka hango har wannan bawan Allah ya fara magana akai har press conference na Dr. Bugaje yau kwana biyu kenan karkashin AM tuci yace an gama hargitsa democracy ta Najeriya ba ta da makoma mai kyau saboda babu how many trillion ne budget din how many trillion 23 trillion amma 7 trillion an yi fadin an yi wale ne za a hau kaza za a hau kaza kuma ina sanatocin suke sannan wayanda ka zaɓe su ka tura su daga sama ake da ikon a dakatar maka da shi ko kai ne za ka ce na dakatar da shi a dawamin da shi don bai abin kirki ba ina demokrasi Allah ubangiji ya mana tofiki gobe za mu yi fashin baki waɗannan ayoyi din gobe za mu tattauna a kansu sosai da sosai mu alakantar da su da halin da kasar mu take ciki da halin da siyasar kasar mu take ciki ubangiji ya mana mai kyau Allah ubangiji ya amsa mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh